من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم شر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka da sake saduwa a wannan safiyar ta asabar safiyar takwas da watan ramadan na hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daya da dari hudu da arba'in da shida wanda ya ne takwas ga watan mars shekarar bature ta 2025 wannan shi ne kasar na 34 a cikin jeren biyar karatun da jirin taurin rufe na al'allaba ahmad ibn ali al-makarfi shafi'i allah mata kuke sarki ga mata wanda ake jin mu da kallon mu da sauraron mu a cibiyar mu da ilimin da darun hadith salafiya asasawa malam kamari ya Allah ka gafarta mana albani Allah ka saka mu kabari shi Allah ka buɗe dawo shi Allah ka sa shi a cikin kyakkyawan matsayi ya Allah ku dai bari na wakafi da zuriya da ɗalibai Allah ka ƙara musu albarka idan ya kwa wasu manta ba malam makarisi yana yi mana tauraya dangane da abubuwan da ya karanta da runan tauhidi da aƙida da kuma shirka da nau'ukan ka wanda a ƙarshe ya cike yana yi mana bayani game da abin da ya shafi iyaka na abin wa iyaka na tsaye da asirar da ke cikinta da fa'idodin da ke cikinta da abin da take kunshe da shi na sabon wannan addinin musulunci wanda kamar yadda malamai suke ishara cewa gaba ɗaya ita wannan magana ko waɗannan kalmomi da muke karantowa ya ɗauko su ne daga ibn kai ibn kayyim al-jawziyya Allah ya sake gafarta mishi musamman a cikin littafin shi madarij salihin bayna manazil iyaka al-amr wa iyaka ya yi wannan maganganun halittafan shi da dama ne yana da wannan tafiya amma ne musamman inda ya zage kwalwa ya magana akan wannan kuma ya zama kusan maganganun ƙirƙe da ƙirƙe shi malam maganganun ya riga ɗaukowa yana lafasa su yana wato kawo ma'anoninsu a cikin wannan littafi ne na madalar sarki da shi gaba ɗaya shi kuma shi ma da ibn zai ya rubuta wannan littafi ne wato don yi bayani a kan iyakar abubuwa iyakar sa'in da sirrin da take ɗauke da shi wanda ya ce ita ce wato sirrin al-qur'ani baki ɗaya ita ce sirrin fatiha sannan kuma ita ce sirrin tauhidi ita ce take kunshe da tauhidi wanda Allah madaukakin sarki ya aiko ya halci bayi da shi kuma ya tuko annabawa da littafi saboda don a tabbatar da shi ina fata ku ita don haka babu shakka wannan gaba tana da matuƙar muhimmanci da malam ke tsantsance mana wannan ainihin matsala ta ainihin iya kana abu da iya kana ya yi mana bayani dangane da kashe-kashen al'umma game da imanin su da iyakar abu da iyakar sa'i da kuma dacewa su da ita su sai kuma yanzu fage na biyu sai ɗauki mana wani ɓangare na salo da ke da alaƙa da tauriri da aƙida da kuma malhajiya shi ne ɓangaren abu da shafi ikilasi da wuta ba wanda idan an samu iyakar abu da iyakar sa'i wato mutum yana bauta kuma yana neman taimakon Allah amma sai zama wato sun zama sun tsiraitu daga ikilasi ko wuta ba a tushi ma ya zama zero wato ko da kaka iyaka na abu da iyaka na sai kana bauta kana neman taimakon Allah amma babu ikilasi a cikin bautar ka bautar ka ta zama zero lalatacciya ce Allah maka kuma sai ba zai karba ba haka ko idan aka samu ga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ga ikhlasi amma babu mutaba'a ita ma wannan ibada ya tashiya ce musu shiga ce insha Allah ta'ala za mu yi musu bayani dalla dalla aka haka da kuma da mutum in ba mun ba a mun dauko yanzu yana mana bayani dangane da abu ne shafi shi wannan gaba da kuma shi ne ikhlasi to sai lokaci sai kure mana za mu tashi inda malam ke cewa abdabu kawai abdul islam da mutaba'a a'malu kullu halin zahi wa aqwalu wa manhuhu wa iqabuhu wa hukmuhu wa bughduhu kullu zalika lillahi ta'ala malam ke cewa ma'abuta ikhlasi da mutaba'a wato kokarin dacewa da karanta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyukan su dukkan suna yi ne ga Allah wanda kuke zafi shi kadai shi ke tun daga ayyukan nasu daga zan hada da zan dukkan su da hadawa su iya abu ko su ki bada abu don Allah suke kin badawa don Allah suke hanawa don Allah suke kin aikata abu da kuma wani isamu da bada abin da za su yi ko kyauta da za su bada suna yi don Allah ne haka hukuku soyayya su da kaunar suna yi da don Allah ne wa hukuku haka yayya suna yi da don Allah ne kullu zalika lillahi ta'ala dukkan waɗannan abubuwan da suna sarrafa shi ne ga Allah wa da su ba ta sarrafa shi ga wani Allah la yuridu min al-ibadi jaza'a wa la shukra da aka ba sa nema a wurin bayi sakamako ko godiya ba sa yi don ayaba ba sa yi don a saka musu ba sa yi don wata rana su ba su yi a jami'in su yi taimako saboda suna sa ran wata rana a jami'in su a taimakon allah ne suke da aka sai ke cewa fa inna hum la yu'adu ahadan min al-khalqi illa li jahlihi billahi wa jahlihi bil khalqi sai malam bakari ne ke cewa domin yadda al'amarin yake inda sai da wannan nuru shari yadda al'amarin yake la yu'adu ahadan ai ba wanda wato zai yi ma wani irin wannan mu'amalar da ba a yi wa kowa sai Allah ko fahimta min al-khalqi daga cikin halittu illa li jahil Allah sai dai wanda zai yi ta ne saboda jahilta shi da Allah ba ta saki wa jahili fi bil khalqi da kuma jahilta shi da Allah ma'ana waɗannan abubuwa da malamin samu cewa bayan Allah masu ikhlasi da gari dukkan aikansu ga Allah ne kama da maganganunsu da badawarsu da hanawarsu da ƙaunarsu da ƙiyayyarsu duka suna yin su ga Allah ko ya ce ba wanda zai sarrafa ɗaya daga cikin wannan ko waɗannan ayyukan sai wanda bai san Allah ko bai san mutane bai san halittu ba wato ya jahilci Allah bai san waye Allah ba kuma a lokacin guda ya jahilci halittu su waye halittu shi ne wanda ba Allah ba duk wanda ba Allah ba halitta ne bambanci na da kyau ko yanzu abin da ake cewa shi ne duk wanda ka ga ya ɗauki wanda ya sarrafa ko babu shakka yana da san da kuma wanda ya sarrafa zuwa gare shi yake tunani ya taimake shi shi ba ka tsaye ne ba zai iya ba shi ba ka san shi ne inda zai iya da ya mata shi bambanci na da kyau don a lokacin da yake buƙatar wani abu a wuri wanda ba a nema a wani kowa sai Allah daidai lokacin yana da wasu bukatu da ya kasa biya wa kanshi inda dari da ta hudu da min dunin laiko dan ya kuku zuba wa wanda wani su gama hula ko wa in ya zuru zuba wa shay'an shabu wa shay'an na ya sake zuwa da kuma bayan wani wasu ko bai sanar da kyau haka Allah wata kusa sai ya faɗa inna alladhina tad'una min dunillahi wanda kuke kira wanda ba Allah ba kuke neman taimako a wurin ko kuke neman su yi muku wani abu duk ya kurku ku ba ba su fa iya halitta kuda ba ko ba za ku iya halitta kuda ba ko da sun taru dukan su duniya yanzu amerika da ingila da rasha da faransa da duk wasu kasashen duniya makirai da a yau suka kai suka koma a cikin technology allah ya kalubalance ya ce ko sun haɗu ba za su iya halitta kuda ba har kiyama ta tashi gaskiya da ba da tsada duk ke mu kula to a ba su yi da shi ba ko da ku sun ta ali tare da injiniyoyin duniya ba ya da shi ba ba wannan ba Allah ce da kudan zai zai zai kwaki zai ɗauko na a cikin abu da suke da shi ba za su iya kawo kudin su fata abu da yawa ta ajiye farar ka yanzu ɗan na fita ya gaba za su iya kawo shi to duka duniya ba wanda zai iya haka Allah ya wannan wannan فلا وإن يسره الله شيئا لا يستيقظ منه قال شيء فقف الطالب والمطلوب da wanda ake bautawa da wanda yake bautar dukkan sun yi asara gajiyayyu ne ba za su yi asara ma'ana kenan wanda ya daina bauta wani Allah babu shakka babu mai taɓa babu mai taɓuwa irin babu mai matacciyar kwakwalwa irin shi domin kowa ne da tsawon abin halitta ya yi shi daga mala'ika ne ko aljani ne shi ko ko mutum ne dan uwan shi ko kuwa a'a ma gunki ne sun saka shi aka yi gunki nan na kasa ne ko na katako ne ko na zinare ne ko mene ne in dai wani allah ne to yana nuna cewa wanda yake mubasharantar wannan bautar babu shakka bai dace to ka ɗauka cewa ana nufin sai wanda ya je ya tsaya gaban shi ko yana mai hukumu da sujuda ai tad'una min dunillahi allati ko da roƙon shi kake ko da neman taimakon shi kake ko da neman tsare shi kake a yau ana samun masu biya ko a cikin da suke zuwa kabarbaran waliyan su da shugunan su suna cewa su yi musu wani abu shehi ba da ka shehi ka ba da ka shehi ba da arziki shehi ka ba da arziki suwa ba za su iya hakan su ko kai tana da kyau baka san halin da yake ciki a cikin kabari ba zai iya amfana ba da komai ba ko kun tana da kyau da aka jama'a wannan shirka ba a roƙon wani Allah sababin yana rayuwa ya rasu da aka malam yake cewa lallai waɗanda suke wato sarrafa irin waɗannan bauta da ba a yi ga kowa sai ga Allah ga wani Allah madaukakin sarki sun jahilci abu sun jahilci Allah waye Allah sun jahilci matsayin Allah kuma a lokacin guda sun jahilci abun halitta don da sun san irin raunin da abun halitta ke da shi ba su suna neman abin da ake yi wa Allah wani kuma da a ce sun san matsayin Allah da irin ikon shi da irin rububiyar da yake da ita da kuma tattalin da ya yi gare su da su sarrafa roƙon shi ko neman roƙon shi ko ibadar shi zuwa ga wani shi don ya yi alƙawarin cewa tun da shi ya samar da su kuma ya ce su bi shi kuma ga wani wanda ta ya samar da su su yi duk abin da suke so kuma zai yi musu ba ka da matsala ba ka da matsala ko mai sallar da kyau jama'a duk wanda yake da Allah ko wala yana da komai bai da matsala in dai kana da Allah to ka dauka cewa a duniya ba ka da matsala kana da komai in ko ka rasa Allah to ka dauka duk abin da ka samu banza da ka rasa ina fata an gane ga ka yi kokari ka san Allah kuma ka yi Allah ko to shine kamar yadda muke ishara cewa kamar malam abdurrahman arrajibi wanda ya shirya littafin nan su wanda suka shirya shi samu shi fatuwar rabbin fatuwar rabbin hali mai shirya da jiridin tafiyar mufi ya yi shara kamar ya ɗinci da rakin shi malam makarfi a nan sai dai kamar yadda kwalli mun karanta wasu malaman su nuna cewa wurin ya fi babu matsala kamar yadda muka gaya da muka karanta amma shi abin da yake cewa kamar wurin akwai kuskure na ko dai nakali a wajen kowa da kuma da kuskure wato wurin mai fita ba shi ne ke cewa da abin da ya dace ne yiwa abin da malam yake so ya ce a wurin shi ne fa inna hu ko la ya fi alal li adal kalbi ko la ya fi alal li adal kalbi illa li jahlihi billahi wa jahlihi billahi shi ne yake cewa bakin da ku da wuri kamar ya kamata ya zama ne kowa ne shi ne yana kun za ya za ya kamilu ahadan li ajalin khalqi illa li illa li jahlihi billahi wa zahiri khalqi abin da malam ke cewa la ya'mal ahad afwan cewa ba wanda zai aiki saboda halittu ma'ana yin shi ba don Allah ba don wani Allah sai yin saboda jahilci shi da Allah ko kuma jahilci shi da halittu duka dai wurin an fahimta ma'anar shi kafin shi ne abin da ake fi shi ne duk mai hankali ba zai bauta wa wani Allah ba zai nemi taimakon wani Allah ba ko ba zai kira wani Allah ba in ya tashi wa zai kira Allah kawai zai kira wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah duk mai hankali ne ya tashi ko abin da zai yi amma duk wanda ka ya kira wani Allah ya danta abu bai san Allah ba kuma bai san halittun Allah domin ba za su iya inda ya san gaza wasu ba zai wani mutum ba su Allah ba da wata sarki ya za su sai mali ke cewa za su kuwa na'urin da ni za ya taɓa Allah min alim amalan sawaban ariyan min me ake nufi da ikhlas sai mali yake cewa هو العمل الذي لا يقبل الله من عامل عمل shine aikin da Allah baya karba a wajen wani wanda ya aikata wani aiki sawaban amalan sawaban aiki na gari mutum ya aikata aiki na gari irin wanda Allah madaukakin sarki yake so kuma yadda Allah yake so to Allah baya karban shi wannan aikin idan babu ikhlasi wani yake nufi da ikhlasi ba ka fahimta ina fata an gane duk aiki gashi aikin yana da kyau irin wanda Allah ya ce a yi kuma yadda ya ce a yi aka yi amma sai ya zama ba dai shi kadai aka yi ba ku kiyaye ko a yi ba dai shi ba in fida dama tun farko mutum abin da ya ba don Allah ya gaba daya to sunan shirya aiki ya lalace ko kuma a'a a yi don Allah kuma a saka wani a ciki kali mutum ya zo ya zo sallah a zahar tun daga gida da zai fito ya fito da shi sallah a zahar da niyyar zai yi don Allah wata kuɗin sarki da ya zo sallah a zahar sai ainihin kuma ya ga ko sai ya ce ya shigo mutum cikin sallah kaga ya zo da niyyar ya fito daga gida da niyyar yi don Allah kila ma ya fara yin don Allah a cikin ibada kuma sai ya shigo kuma yana yi don Allah kuma yana ɗan yi don wannan ya ya samar da wato ya gamsar ko shi ya gamsu da abin da yake so ya gamsar da wai da yake so ya musu riyar kaga ga yana yi don Allah kuma yana yi don a yaba ko don a ji ko don a gani ko don a bada kyawun misali mai hadari akan wanda kuma yadda muka faɗa a baya cewa malamai sun ce ita abin da ake nufi da riya ko kai dan ka burge ko kai dan ka bada haushi in dai aiki ba na yi duniya sani mai wa'azi ne yana wa'azi yana wa'azi ya dauki ya dauki caji da haka yana raddi ga ɗan duniya ko bai tsoron da kyau don ya bayyana gaskiya ko ya bayyana batas sai kuma karke sai ya kuma ya mai da martani ya huce haushi ko ya ba su haushi yanzu wannan aikin an ɗauko shi don Allah a mafi wasu shi ne ya tashi da ciki da kuma wanda tun farko da ba shi dan ta more so yake samu dama kawai ya huce haushi ko kuma ya rarrace su duka waɗannan ayyuka riya tana iya shiga ko ta zama tun farko ita ce zallanta ko kuma ta zama ta shiga cikin aikin ne ana yi Allah kuma ana yi daga dukkan su ba su ne gaba Allahumma sai irin wato istisna'at da malamai suka yi game da riya wajen lalacewa aiki suka ce akwai ayyukan da riya in ta shiga ciki tana fata su gaba ɗaya akwai ayyukan da kuma idan riya ta shiga ciki inda ta tsaya nan ta fata ba ta lalata aiki gaba ɗaya ba kamar misali idan da ibadar sallah ibadar sallah mutum ya fara sallah riya sai ta shigo mishi Allah ya taimake shi sai kore ta ya tsarka ta niyyar shi kafin idan ta sallah ana tsara wannan aikin da shi ya tsira ko bai tsara da kyau a'a ya fara sallar shi lafiya na riya karshe ta zo shi ki kare sallar shi da riya wannan aiki ya lalace a'a zakka ce ko sadaka yake yi ya ɗauko kuɗi naira dubu ɗari biyar yana rarrabawa yana rabawa ya ba wannan dubu goma ya ba wannan dubu hamsin ya ba wannan dubu talatin ya ba wannan dubu ashirin da cikin ikhlasi don Allah yake ababa da can kawai ana ta yabawa ana kawai sai da ya shigo mu sai ci gaba da ba da wannan kuɗin kuma da wannan biya malamai suka ce na farkon ne babba da don Allah sun tsira Allah zai ba shi da wannan wannan da ya ƙara ta cikin ya kuma aiki ya lalace a karanta littafin jami'ar bulumi wal hikam da ibn rajab al-hanbali a ƙarƙashin hadisin innamal a'malu bin niyyat zaka ga wato warware tsaye da abawa game da abin da ya shafi wannan matsala ta da haka malam yake cewa a al-ikhlas huwa al-amal alladhi la yaqbalu la yaqbalu Allahu min 'abidin amalan sawaban 'ariyan Allah bai karɓan aikin da aka yi shi na gari babu ainihin ikhlasi a ciki wa huwa alladhi allama ibadahu bihi ila al-maut Allah madaukakin sarki shi ne aikin da Allah ya lantsa wa bayi su lazumce shi har zuwa mutuwa wato aikin da za ka yi ma Allah da ikhlasi za ka dinga yi shi ne kullum ko da yake har ka mutu ba wata rana da za ka yi wani aiki kawai don ka more ko mai tunan da kyau domin Allah ya ce wa khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun gayar manufar halitta da Allah ya dauka wata mutum ita wannan bautar ba ta zama ingantacciya karɓaɓɓiya sai ta cika sharɗin ikhlasi ta samu ikhlasi a cikin za ka yi cewa Allah madaukaki sarki yana cewa qala Allah ta'ala Allah ce yabdu ayyukum ahsanu amala والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا Allah wanda kuke sarki shi ya halicci wato al-mauta shi ya halicci mutuwa wal hayata da rayuwa ne ya bulo ku ayyukum ahsanu amala don ainihin ya jarabe ku wane ne ya fi kyautata aiki a cikin wannan aikin ana bukatar ya zama fitir ana yi shi da ikhlasi ana yi shi da tajirin rubuta ba a abubuwa abubuwa ko kwanci wanda da kyau sai mana yake cewa wannan an tambayi iya ɗan kuma ya tsala da wani sarki ya ga rahama masa dangane da abu wannan aya da Allah madaukakin sarki yake cewa ayyukum yabluku ayyukum ahsanu amalan mai ake nufi da ahsanu amala shi ne ke cewa wato akhlasu lillah ahsanu amala shi ne akhlasu lillah aikin da aka tsantsance shi don Allah madaukakin sarki shi kadai wato don Allah ka yake shi ne ahsanu amala sannan kuma aswabu lisunna kuma ya zama wato ya dace da sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aiki baya zama ahsanu amalan sai ya cika wa'annan sharuɗa guda biyu sabba qabul al-amal ya zama don Allah aka yi shi kuma ya dace da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka salaf suka fassara wannan aya tana nufin aikin da ya cika ya cika sharuɗan ikhlasi da kuma mutawa shine ahsanu amalan a wurin Allah wanda kuke sarki wa qala ta'ala hawa Allah wanda kuke sarki ke cewa إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوكم أيكم أحسن عملا Allah madaukakin sarki yake cewa mun sanya abin da ke kasa ke kasa sinar da laha ya zama ado gare ta da na suhu kasa ta ce na koyar a shi a da gyara inna ja'alna ma 'ala al-ardi mun sanya duk abin da ke kasa duniya ke ko sinar tallaha ya zama ado gare ta lilabuluwahu Allah ce mun yi haka ne don mu jarabci bayi ayyuhu ahsanu amala wane ne a cikin su zai fi kyautata aiki kuma menene ahsanu amalan anan wanda surat kafi aya ta bakwai sai ce wa ahsanul amali akhlasu wa aswaq akhlasul amali aikin da yake zama wato ahsan shine aikin da aka yi ikhlasi a cikin shi wa aswaq kuma aka dace da sunan annabi sallallahu alaihi wasallam shine aswaq bal khalis an yakuna lillah shi aikin da aka yi ikhlasi shine na wajen Allah madaukakin sarki والصواب شنو عندي اللي يضرع الصواب أن يكون على وقت سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ما يأتي بسنة المزام الله إيراد أمين الله تبقى عليه وهذا هو العمل الحسن وأن شيني كاوان أين تأتي في أوجه آية المذكور في قوله تعالى wanda aka ambata a cikin fadar Allah madaukakin sarki wa man ahsan dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wa kyautata addini kamar wanda ya mika wuyan shi ga Allah madaukakin sarki wa huwa muhsin yana mai kyautatawa wanda ya sallama wa Allah madaukakin sarki ya yi imani da Allah ke ko kuma ya yadda ya mika wuya zai dawo duk abin da Allah madaukakin sarki ya sa shi zai yi وهو محسن سياسي تشرف kuma wato zai samu ikhlasi ko zai samu mutaba wato zai bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba cikin aikin nashi kuma da yake cewa wa huwa al-amal as-salih al-maqbul fi qawli ta'ala har yau ne shine aiki na gari wanda Allah ya faɗa a cikin wato zancen shi kamar kare yarju li rabbihi wal ya'mal amalan salihan ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ترشد سورة الكافي Allah ya ce, "Ba man kana yanzu da tsara rabbi, duk wanda yake fatan haɗuwa da Allah Ubangijin salami lafiya, falle ya amal amalan saliha, to ya aikata aiki na gari. Al'amal saliha ne shi ne al'amalin Hassan a can da muka zo, ko mai zauna da kyau, duka malaman tafsiri daga kansala abinda suka fassara waɗannan ayoyi na cewa abinda ake nufi da al'amarin hasan da al'amarin salih a cikin wannan ayoyi shine aikin da ya haɗa cika waɗannan sharuɗan na wato ikhlasi da tajirin mutaba ya zama an yi shi don Allah kuma ya dace karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ke cewa a amma fi qawlihi ta'ala na surat kafi ayat 110 وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله قلت عمل ليس عليه أمرنا وقرر وشيني zancen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da hadisin Aisha har da wasu suka fitar da shi manzan Allah ke cewa a kullu amali laysa alayhi amra kowane aiki wanda ba umarnin mu a ciki ba kafin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ciki fa huwa raddun an bayar da shi dubi mubalaga ta ka ce radul ba su bardo ba wato abin mayarwa ne amma sai aka yi amfani da siga ta mubalaga cewa aikin kawai rajaje ne an mayar da shi gaba ɗaya ko ba za a karɓa ba amma ka zai shi ba yanzu wannan hadisi yana tabbatar mana da cewa kenan kamar yadda jarumin ikhlasi sai dole ka cika sharadin haka jarumin ittibai in dai ba ka kafin manzon Allah to an da ake aiki ba ta ba jama'a ko kuma ki fito da ke cikin wannan hadisi man eh yake cewa man kullu man amila kullu amalin laysa alayhi amruna wa huwa radd wa hadithu man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu فهو رد من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد على ايتها saboda ɗan biya idan aka faɗi wancan hadisi man a hadasa fi amrina haza ma lai su bin kowar mu sai ce a shi mace ke fito ba ku sai a kawo da hadisi man amila amala duk wanda ya yi wani aiki kowane iri ne karami ne ko babba in dai na addini ne da nufin ibada a cikin wannan addini wanda ba shi a cikin kowar an gano su ba za a karɓa ba kenan wanda yana ƙara tabbatar da hujja a kan cewa kamar yadda ka je ya tana ba da aiki to rashin dacewa da shari'a annabi shi ma na ba da aiki duk aikin da za ka yi jama'a inda ne ibada da mu'amala da komai a rayuwar ka ka dinga neman menene shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ibada tana shiga cikin komai wani yana ɗaukar ibada cewa sallah azumi zakka su ne ainihin ibada amma bai ɗauki cin abinci a matsayin ibada ba bai ɗauki bacci a matsayin ibada ba amma ibada tana shiga ciki an ce za ka ci abinci ka ci halal ka ci gabanka ka fara da bismillah ko idan ka koshi ne ka ce alhamdulillah har aka ce ma in ka gama ce ka suka kwana أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلعد الأعصاب والصعبة وقال إنكم لا تدرون بأي البركة to yanzu idan baka damu da shirya annabi ba sallallahu alaihi wasallam sai kaga mutum dan gayu a restaurant ko a hotel ya ci abinci sai a rage dan wani karya ko da bai gama kushi ba ba haka ba ne wai saboda gazawa ce mutum ya ci a restaurant ya suka kwano alamar bai kushi ba ke wannan bai kai ba wannan shaitanci ne أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلعن الأصحاب والصحابة وقال إنكم لا تدعون في أي البركة manzo Allah ya kuma da ka a rasuwar zuwa wasu da kudin ka da kana suka kwana ka suna cokali ka suka kwana a alaji ya lafiya kuwa ko za a karo ne ka ce a a manzo Allah ne kuma su haka ga wani ba addini mu ne wannan addini mu ne ba a jin kunyar suna jama'a ba a jin tsoro ba a shayi idan za a suna an don ibada ce yadda ka ce dole ne kai tauhidin nan ko wallahi dole ne kai sunan nan shari'a ce isa ba da muhammad nasir jini albani allah ya kafa samun rubuta littafin da suna manzilatu sunna fil islam wa bayan annahu la yusanna an abin qur'an ba za ka ce abubuwan da suka zo a sunna ka yi ba ka yi da mutum da ne abin da ya zo a qur'ani ai qur'ani ya fi sunna za ka kai tare da qur'ani bata ce asali raddi ne ga yan kada kafin yan qur'ani ko a lokacin guda raddi ne ga duk wanda yake sakaci da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sunna jama'a in aka ce sunna ba ana nufin tsawon farilla ba abin da mai kawo jibi ba shi ake nufi ba shari'a ake magana da bada ita da ake shari'a annabi ko sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam a nan da muke magana ana nufin shari'a ne abin da manzon Allah ya da shi shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi ya zo da jibillan ma'anar alqur'ani ko bai tana da kyau ya zo da fassarar qur'ani da ma'anar shi da kuma aiki da alqur'ani za ku manzon Allah a aikace ya fassara mana Qur'ani a cikin rayuwar shi shekara 24 ayyukan shi da maganganun shi suna fassara mana Qur'ani don haka bin wannan shiriyar ba suna wani ba ta da dawa wani dole ne in dai kana so ka shira shi sa kuma ji an gwaba mana cewa waɗannan ayyuka waɗannan abubuwan guda biyu ba ya yiwuwa ka samu dacewa lallai sai ka tabbatar da su a cikin ayyukanka ya samu ikhlasi ya samu dacewa da karantar annabi sallallahu alaihi wa sallam lalle wanda ya samu wannan ya haka da abinda aka faɗa na iyaka na abu ya iyaka na sa'i to ya dace sai ma nake cewa a wannan suratul kafi aya ta ƙarshe sai kuma wannan hadisi hadisi ne na bukhari da muslim hadisin aisha Allah kuma da sarki kara mutunta sai ma nake cewa وكل عمل بلا متابعة فإنه لا يزيد عامله إلا بغدا من الله تعالى هو أيدي لإبادة تباوى بأيدة بلا متابعة أيدي يضم بلا تلكنا نوع من الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه لا يزيد عامله إلا بغدا من الله wannan aiki ba abin da zai tsara mu mai aikata shi ne ta tattalin Allah ka ji ba aikin ko da ka yi kula da iyaka na abu wa iyaka na sai ma'ana kana yin aiki don Allah kuma kana neman taimakon Allah a cikin aikin kun fahimci da kyau ga ikhlasi a ciki in dai babu musaba a ba abin da aikin mai amfani ka da shi sai ƙara ne ta da Allah haka ne Allah madaukakin sarki a cikin alƙur'ani yake cewa قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم إن dai har da gaske ne kuna san Allah Allah ya ce ku bi ni kenan man yuti'i rasula faqad ata Allah ba ka biyayyar Allah ka ba ta zama ta gaske tauhidin ka baya zama ta gaske sai ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam gaskiya ka bata ga Allah matsayin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah da bayyane ba ka hada shi da matsayin kowa don haka biyayya shi da za ka mishi da barkata ba ka hada shi da biyayya kowa a duniya shi sa Allah wata take sarki a cikin alqur'ani da wani ya taba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sahabbai Allah wata take sarki bai dauki abu da so bai dauki zafi a cikin alqur'ani Allah yake cewa fala wa rabbika la yu'minun حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما wannan qadiya dalilin saukar wannan aya aka fi ta faru ne akan rikicin gona ba ka rikicin sallah ko azumi ko zakka ba a kan rikicin gona kuma aka aka saukar da ita sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam su biyu suna noma suna da kwakwataka da junansu to suna akwai cidar da inda suke wato ruwa yake zuwa in wannan ya sha sai ya saka ma wannan shi ma sai ga garo wani wani sai ya sha haka suke tsawon shekaru da aka zo wannan shekarar sai shi wancan wanda sai an sha sai makwabcin shi ya fara sha da wani shi sannan ya sha da tashi sai ce bana shi za a fara sha da tashi kafin na wancan ɗan wani sai ce shi a hawa ne ka san dama asali tsawon shekaru ga yadda ake yi abin da ya fi dacewa shi ne a ci gaba da yadda ake yi sai ce a shi bai yadda ba rikici sai kai su gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da aka ji aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma da yake manzon Allah mai adalci ne sai ya tambaye su ya kuke yi da mamin aro ne suka ce ai ga yadda muke ga yadda muke ga yadda muke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka a ai tun da haka ake a cikin babu wata matsala a cikin wannan a ci gaba da yadda ake yi mana sai shi wannan dan uwan da wani abokin kusurwa da ya ta da yi mace mai gaba sai ya ce ai dan manzon Allah sallallahu alaihi ya ga wancan dan uwan shi da shi sai goyi bayan shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu ya ga manzon Allah ne mai kiran da san zuciya da san kai ko bai tana da kyau manzon Allah bai da san kai bai da san zuciya don haka Allah maɗaukakin sarki yana samun bakwai sai sun kuda aya da zafa da za ta ce mai da mutum ya zama kafiri da wannan magana ce falawar rabbi ka la yi Allah ya ce ya rantse da ubangijinka kai Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yi kuma aka kore imani gaba ɗaya ba za su taɓa yin imani ba hatta yi hakkin ka fi ma shi jara bai nahu sai sun sanya kai ne mai hukunci a duk abu da ya faru tsakanin yanzu a maganar gora wacce aka kawo shi to sai sun sa ka in rikicin ya faru dole a zo a tambayi manzon Allah ya za a yi in ba haka ba za ku zo ku yi rikicin ku ku ɗauka a kowar mai hukunci da za ku kai ma da ku salme kuma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ba ku da imani Allah ya kore imani ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت idan kuma suka kawo maka kai ne hukunci wani ya ji an bashi rashin gaskiya ko an bashi mai abin da aka yanke ba haka ya so ba to ba zai samu imani ba sai ya yarda da abin cewa tun da manzon Allah ya yi daidai ne kuma haka ya kuma ya hakura amma ko da ya tafi ya yi shi bai nuna bai yarda ba amma a zuciyar shi amma bai tafi ya a zuciyar shi na da cewa gaskiya shi ba a yi zalunci ba gaskiya shi ba haka yake so ba Allah ya ce ba shi da imani kuma la yajidu bi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima Allah ce sai sun sallama dari bisa dari a duk abin hukunci da kai yake sannan su zama masu imani jama'a wannan ba sallama wa manzon Allah cikin al'amarin da sun gona ba me kake tunani a cikin al'amarin ba ke don haka jama'a ba a wasa da shiryar manzon Allah ba a wasa da maganar manzon Allah ba a wasa da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana aini wa ra'a sauka ba ki dauka da haka za ka ji jiya wuya da kai za a iya tashin hankali da za a iya bala'i da kai akan sunna kwaya ɗaya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan dage wando ko an tage ko duk wata duk wani abu wanda ya shafi sunna da ake ganin ta karama ko ba da kai ta ko ba za a iya tashin hankali da kai za kuma iya raba gani da kai akan wannan ma'ana saboda gemu za a iya kwarin ka gidan ka kori kuma ka zaɓi ne ka zaɓi shirya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin manzon Allah ne umarni da abin gemu manzo Allah ce aqul liha wa qas shawari ku cika gemu ku dace gashin baki duk da wanda suke bari gashin baki ko suke dace gemu wannan tabi'a ya kula sai manzo Allah ce an kasa kuma da kuma kuma ba aqul liha umarni ne kuma umarni ba umarni ne to dan haka idan baban ka yace ka je ka aske gemun nan ka shigo mai gida sai ka aske gemun ka ko mai jona da kin kila bai wata kalma ta iskili to ba za ka aske ba ba za ka ga rashin kunya ba amma ko ba za ka aske gemu ba amma kuma idan ire mu yawa shirya annabi sallallahu alaihi rashin kunya za ka iya mai mishi da martani kwarai da gaske za ka iya mai mishi da martani ina jin ko shekaran jiya a tafsirin malam dawo ko jiya ko shekaran jiya wancan yana ba da labari game da matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da hukuncin wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani sahabi ba da zaune ya haka yi cewa wani sahabi yana tare da mahaifin shi mahaifin ya zaki manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da aka yi sa mashi ya caka mashi ya tsire shi sai da ya gaya mutu sannan ya zo ya gaya wa manzan Allah manzan Allah ya ce Allah ya maka albarka kakin mutum ya zaki manzan Allah ko ya kuma sa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ana haƙaito daga wato sai na abubakar abubuwa faɗa ko ya musulun da ake taɓa zafi manzan Allah sai na abubakar ko da mishi mari shi ya ƙara bi ƙara mishi manzan Allah ba a wata da shi jama ko bai tsoro da kyau don haka lallai suna karmata da babbanta mata matsalar hijabi manzan Allah sallallahu alaihi ya ce Allah ya fara umarni da hijabi ga mata wa kullum ya يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يجنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين haka Allah mata mutum sake umarni shi ya fi wannan annabi ka gaya wa matanka da sauran matan mu'minai da ƴaƴanka su baza hijabin su sanya shi kuma su zubo shi har ƙasa tun daga sama har ƙasa Allah ce wannan shi zai sa a gane su ba za a iya cutar da su ba hijabi kariya ce ga masu zama mutunci ne daraja ne kuma kariya ce security sai wahala mace tana da hijabi na shari'a ga hijabi wata kare sai Allah maka ke sake umarni da manzon Allah ya ce ce ga yadda za a sa shi za a baza shi har ƙasa kuma har a ja shi mata sahabbai ne yake su abin da gaske suke suka tambaye ya manzon Allah sai idan mace ta sanya hijabi ya za a sashi ya ce za a sashi ya ya sauka kasa kan ka ce suka zo tsallar karabi ko wani abu ai wato yanka shi suna a kalama nuna diga diga su za mu yi kwallo za a ce ne diga ita idan bai sai ce jarin hijira ki ja shi a kasa ya kai jira ita mata suna yi mata kuna jan hijabi jira ita a kasa haka manzo Allah su ba su da ci a jan hijabi abin cewa shi ne sai mijinki ko babanki ko babanki ko wani wanda kike kauna sai ya tura miki shi baya son haka hijabi miji a gidan ce ce shi wannan wankan da za a yi wannan fitan da za a yi ba ta hijabi ba ce kenan za ki sa sai dai a raba aure in dai da gaske ne kina kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan hijabi sai a raba aure ko ban tana da kyau domin dokar Allah ce ba za ki tanazuri ki sassauci saboda imana game da hijabi ba kamar yadda ita ba za ta ce maka to kai gaskiya saboda Allah ita wani gemu sai kana dan gyara shi kana dan rage shi sai kana so wannan al'amari a yi a sai a kuma sai ka nemi wata ba za ka rage gemu saboda mata ba ko kai tana da kyau za ka jama'a ayyukan da manzan Allah su za su yi da umarni ko ya hana ba a sun su ba a tafi masifa za ta iya faruwa idan ana saba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abinda manzo Allah ya umarni shi kamar yadda abinda Allah ya umarni shi ne dari bisa dari duk abinda manzo Allah ya faɗa a matsayin doka ko shari'a wajibi ne a aiki da shi dari bisa dari kamar yadda ya zo a cikin alƙur'ani ina fata mu fahimta da aka ba da cewa a wa kullu amalin bila mutaba'atin fa innahu la yajibu 'amilahu illa budda min Allah ta'ala فإن الله تعالى إنما يؤمن بأمره لا بالأهوال والآراء ولم يصير سكجنجنا ما إمام المقريبي أتكون مغانا بأي وكتشوا للي بياكي أهوى كسري تشوا تكون أيكي جزاك أيكي تاشنا الخير هو كايش من الله أما بلا متابعة بعد أن ذلك ذكرته من الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يزيد عالمه إلا هو nan ko nan ne bai da wani yanzu amina ko ina ko da bi da Allah ta'ala ba abin da zai kara mai aikata ce ne ne ne tsaka da Allah ba zai kara ta zai kara ta shi nisa da Allah ne ma'ana Allah ba zai yi wannan aikin ba fa inna Allah ta'ala domin shi Allah ba dauke sarki inda ma yuqbalu bi amri ana bautawa Allah ne da umarnin Allah abinda Allah ya ce ayi shi za a yi lafin ahwal ba da son zuciya ba wal ara'i da kuma ra'ayoyi to son zuciya da ra'ayi shi ke ja a sauka daga kan shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam kuma kidan ko umarnin Allah gaba daya ta hanyar wayo ta hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne ba da labari shi ne da Qur'ani za ku suna ne ko ita bayanin Qur'ani ne don haka kana buƙatar ka tsaya ka saurara ka nutsu ka ji abin da Allah madaukakin sarki ya ba da umarni ta harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka bi sannan an yi ka samu kira ana kuma isharar lokaci yayi shi ba za mu tsaya a wannan gabar insha Allah ta'ala sai in Allah madaukakin sarki ya kai gobe za mu tashi a farko tsani wato kashi na biyu da malai kawara cikin kashe kashe da ya bambam mutane game da abin da shafi mutum wannan ikhlasi da mutawa shi ma kuma yadda ya karkasa mana imanin su da iyaka na abu wa iyaka na sa'in gida ku haka ya karkasa mana waɗannan game da ikhlasi da mutawa shi ma gida ku lallai sai ka sha kambara ka ji a wani gida kake kuma a wani gida ya dace ka kasance a wani mutum sa subhanaka allahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وعليكم السلام ورحمة الله